فاتحة لصلاة الفاتح إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر يوم الإداري العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اغضبي لنا بهذا المحضر والكاتب بنظرة تأتي لنا بالظفر أيها ديمنا ننكم بيان شيوا Iblis da ya ce zai wautar da hankalin mutane Allah ba ya mai izini haka ma'ana don dai ya ƙara kama shi zai ja su da wace-wace da kiɗe-kiɗe da tarayya cikin kuɗi da tarayya cikin 'ya'ya to aka ce yadda tarayya cikin kuɗi ba shi kenan sai mutum ya zubar da duk kuɗin hannunsa ba cewa kuɗin haram ake nufi da kuɗin ƙwace sata da wani abinsa ‘ya'ya ma ba wai shi kenan yanzu dukkanmu ‘ya'yan wani ne ba wai duk shaidan ya yi tarayya a cikinmu ba a ana nufin ‘ya'yan da aka samu ba ta hanyar aure ba to haka ma waƙoƙin da kaɗe-kaɗen dukkansu ba wanda aka yi don rai ya huta ba don a yi nishaɗi a ci gaba da ibada ba waƙoƙi wanda ba batsa ba abubuwa a ciki ba duk ba irin wannan ake faɗa ba wanda wanda bai iya tafsiri ba kuma haka da yake fasara aya da ka sai ya shato su ya ce duk gaba ɗaya ake nufi yadda ba zai iya cewa duk azubar da kuɗi ba ko ko duk ya'ya ba na kirki ba ne to haka ma wayancan to ake nufi to a tamayilu wata wajibu wato rangaji da kuma wato rawa amma a cikin yaban annabi sallallahu alaihi wasallama ko a cikin zikirin Allah rangaji da rawa ko a cikin yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko a cikin zikirin Allah haka ma rangaji din da rawan a wajen wa'annan ma in dai ba kareraya kamar da dan daudu ko ba batsa yadda zai kawo zinace-zinace da abu to shi ma duk ba da wannan ake ba duk mun koro bayanai a baya to inna tamayula cewa rangaji wa tawajida da rawa fil azkar a cikin zikirai jaizu ya halatta ai kaga ko irin zikiri namu na wazifa ko na zikirin juma'a an ce ba laifi mutum ya rangaza ya rangaza amma ba yanda hula za ta faɗi ko rawani ya faɗi ba ba yanda hula za ta faɗi ko rawani ya faɗi ba ko kuma tsarin da'ira ya lalace in dai ba kuma hali ne na gaske ya ɗau mutum ba to wannan shi kuma ba shi da ba da hannu a kansa to ja'izin ya halatta wayo abbaru ana fasara shi hannu inda kun wajen su bayan bin rakasu da rawa a innahu shi rangaji din nan da rawa din cikin zikirin ko cikin yaban annabi sallallahu alaihi na sha'a ya taso ne ya faru ne minan zaki ne daga masu zikirin an sidike kalbin daga gaskiyar zuciyarsu gaskiyar soyayyarsu gaskiyar zuciyarsu da zikirin lahi da ambatan Allah da jin daɗin su da ubangijinsu shi ya kawo musu wannan wa sihati irtibadi tsakanin yau da sihati irtibadi da ingancin ratayarsu da Allah bi rijalillahi da mazajen Allah kasancewar Allah tabaraka wa ta'ala gaskiya ne tabaraka wa shine mahalicin mu kowa yana tare da shi amma ba za ka taba sanin kana tare da shi ba sai kana wani waje ne alfarma da ya sanya nan wajen kofar sa ne ko shi ka san kana tare da Allah amma ba za ka san kana tare da Allah ba sai kana cikin Ka'aba sai kana cikin harami ka gani yanzu wannan gini ne da aka gina shi amma tun da Allah ya raba shi da kansa tashrifan da girmamawa to da ka je kuma sai ga ako mutum yana kuka baka san dan abu ba kusancinsa da wannan ɗaki ya samar kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala to hakan kana kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ma gangariyar ɗakin Allah kusancinka da annabin Allah ya sama kusanci da Allah yanzu ka bi kusanci da Allah to hakan kana gaban wani wali na Allah waliyullahi hurumatullahi duk arfama Allah da wanda Allah ya ratsa shi da kansa dan girma to kusancinka da Allah ya fi wannan to kusancinsu da mazajen Allah da haka ba sharri a kore mutane daga wajen bayin Allah kamar shehu ne ka kama Allah kamar yaya kamar su wayansu kishiyoyin Allah ne kenan ko wannan sai mutum ya ji kamar ya faɗi wata hikima ko kamar ya faɗi abu kamar yanzu mutum ya zo ya dinga cewa da musulmi ne kuma ka'aban nan fa da kuke zuwa kuke taimaka masa sujada kuke ta kawafi kuke kama Allah fa haka fa mutum ya gaya ma ka'aban nan ku bata to dama wannan aƙida ce ta ƙaramiɗawa ƙaramiɗawa su har yanzu akan wannan aƙida suke hajar al-aswad gunki ne da har yau ake bauta masa rukunul yamani ɗakin ma da gabaki da kissa su duk mashhuriya ce to to to kusancin su da bayin Allah din nan shi ya sa su kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala shi ya sa su kusanci da Allah wa ittisabu bi hablillahi da rukunsu da igiyan Allah addinin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayin Allah la ilaha illallah duk wannan abdullahi duk fasara ya zo wa hubbin lillahi da san su cikin Allah wa li rasulillahi da san manzon Allah to fala in tara ala fa'ili ba musu a wanda ya aikata wannan idza kala an tasanni idan ya wofanta daga kareiraya irin ta daudu haka kareiraya ba zikirin ya zama kuma ana kareraya da su karya su a huda abu kuma wannan ya zama wani abu da wasaka suri da karere ya kwankwaso ne to idan kuma hali ne ya kama shi abinda muke cewa jazaba hali ne ya kama shi to koma ne sai a kyautata masa zato shi wannan ma ya shi za komai ma a gabansa duk gaba ki da yanzu fitila kwai in ka kunna fitila in ka kunna ta ko candir ko abu wannan karere da take kuma kace za ta mata hukuncin menene in ka shiga su buhatun la yace ta wannan karere a to wannan kuma ba ba hukunci a ciki to ka ji yadda malamai suke faɗa abu waya jibu ta hasinan zanni to wannan sai a kyautata masa zato bi fa'ili da mai aikata da wanda ya aikata wannan ila li imami ahmada an faɗa saboda abin da ya sa shi ba hambale ne mai bin mazhabar Ahmad bin Hanbali ne kuma abin mamaki duk waɗanda irin wannan din suke faɗan irin wannan din wanda abin za ka ga sun ce akan mazhabar Ahmad bin Hanbali suke yanzu ko su shugabannin wahabiyawan na Makka din ma ai Hanabilawa ne suna da'awar cewa akan mazhabar Ahmad bin Hanbal suke kamar yadda mu muke cewa Malikawa ne akan mazhabar Imam Malik muke to su kuma Hanbaliyawa ne to saboda ga abin da limamin sa ya faɗa kuma bawan Allah ne shi karatu yake ne da haka ka ji ya kawo nan abubuwa duk da baki da to ba sharri mutum ya dinga cewa yana bin wani amma kuma zai bin aikin wanan nan magana su ta yi nesa ko wanan nan magana su ta yi nesa kila li imam ahmad bin hanbali an faɗa ga imam ahmad dan hanbali radiyallahu anhu inna qauma akwai wa'ansu mutane idan sami uzzikira in sun ji zikiri ya da sai su tashi fayar kusuna su yi rawa ayyata wa da juna ai su yi rawa faƙala sai Ahmad bin Hanbal ya ce da'ahum ku kyale su fa ya farahu da rabbihim fi farin ciki da ubangijin su fa ku kyale mutane su farin ciki da Allah idan bawa mai farin ciki da ubangijin sa da wa zai yi ba malamin da yake cewa in na ji ubangiji ya ce ya ibadi ya bayina na tuna da ni a ciki sai in ji kaman ma zan taka sama kasa ma bata ishe ni in taka ba ya ishe ni a ce ni bawan Allah ne ya kake ganin bayan sarki ko yaron gwamna ko yaron shugaban kasa ya yake taka daidai to bari kai bare kai a ce kai bawan Allah ne bare abun ma ya fi haka idan kai ta bin Allah kai ta bauta masa sai Allah ya yanta ka sai ya ce kunu rabbani ne yanzu zama rabbani zamanawa abun ma ya huta ma bawa ma kuma yanzu na yanta ka itaka yanzu rabbani ni na Allah ne zaka ce ni mutumin Kaduna ne ko ni kanawiyun mutumin Kano ne ko ni Hausawiyun Bahaushe ne ko ni Fulaniyun ba Fulatani ne ko ni Yarabawiyun ka Allah ya ce kunu rabbaniyun kai ma ka ce ni na Allah ne rabbani ne ko alfi ko rabbani ne ko wanda bai fasara zai sai ce wai ma'ana ku zama na Allah mutanen girki eh ne ma'anar na Allah mutanen girki ku zama alifai ya ake ne to ga Allah shi so yake mu dangana kanmu da shi mu zama rabbaniyai kunu rabbaniyuna mu zama rabbaniyai to ba Ahmad bin Hanbal yace ku ban mutane su farin ciki ga ubangijin su fa inna man tajallat alaihi mawahibur rabbaniyati duk wanda kyautar ubangiji ta bayyana idansa yaga Allah ya girmama shi wala kad karramna bani adama za mu zo da ita nan gaba duk wanda ya san irin wannan daraja da Allah ya yi masa ya busa masa Allah ya gina ka da hannayensa na kudura Allah ya busa ma ransa Allah ya kawar da ka yayi kaza yayi kaza duk wanda irin wannan ta bayyana gare shi Allah ya sanya ka kalifansa fariha zai yi farin ciki biha da wannan haka ma yana zai yi rawa ba rawa ba ma in akwai abin da ya tsintsinkewa ma zai yi zai yi sai dai in sandararre ne kankara ba shi da imani ba shi da kula da duk komai na Allah to wajen ba shi da amfani a cikin komai ma za a ga mutum a dan bashi ko wata kuɗi da bai san za a bashi ba lokacin da ya tashi ya dinga rawa ma bai san ma lokacin ba ko lokacin da ya fashe da kuka ma bai san lokacin ba ko lokacin da da abu to wata wajeda yayi rawa fawailul qasiyati qulubuhum Ahmad bin Hanbali yace azaba Allah tabbata ga mutanen da zuciyarsu a ke kashe take ba wai su ba za su yi zikirin ba ko an yi zikirin ba za su wani ji daɗi su larawa sai dai a dinga fushi ma kaga bala'i ya ba wai a ji daɗi ba sai dai a dinga fushi ma an sabida kowa na duk wanda aka faɗi Allah yana jin daɗi amma an riga an ce ma sabo ake to kai kana da kai sabo sai ga mutum ana ambata Allah ma yana fushi yana abu ko ya toshe kunnen sa ba wai kai yaji alhamdulillahi rabbil alamin in dai ka dan haka Allah ya faɗi ma zikirin kurukuru wa idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbir in aka zo aka ce musu la ilaha illa Allah to an tsokar su kenan yastakbiru ne yanzu ga sun yi jira wa a za mu dinga bi ba sai tafsiri ko mai abu ba to fa wailul lil qasiyati qulubihim azaba ta tabbata ga wanda zuciyarsu ta kekashe min zikirin lahi daga ambatan Allah ulaika fi dalalin mubin wa'annan su ne a cikin bata babba idan aka ambaci Allah hatta annabi Muhammadu tashi yake yi ya tawajibi ya rawa dan ya ji an faɗi ubangijinsa an faɗi idan aka faɗi Allah komai sarautar mutum ya tashi daga gadon mulki ya takawa yanda shi ake man rawa saboda shi to shi ma yawa sarkin sarakuna rawa yawa Allah ka nuna kai bawa ne na Allah tabaraka amma yanzu idan ba fada yaga ana yaban sarkin ka kai kum ba kai motsi ba ai ya san dan tawaye ne kai to fala yunkiru tamayilu ba a inkarin rangaji wa tawajud da rawa fala yunkiru ba wanda yake yin inkari ya dinga fada ya ce ƙarya ne sabo ne samayilu rangaji wa tawajud da rawa illa man suliba halawatul imani sai wanda aka tuka masa dadin imani sai wanda ba shi da imani shine kawai wanda za a ga ya ce wannan abu ba dadi ko wannan abu na to ba shi da imani yaje yaje ya siyo imani duk inda yake ya gyara zuciyarsa قال العلماء الإزام من يما لم يسنشي والأولياء الكرام دولي من يا رضي الله عنه سنشي إنه yanda magana take labudda da kulli musulmin ba makawa ga kowane musulmi min zikirin ya sabu wani zikiri da zai dinga ambatan Allah da shi Qur'ani babban zikiri ne amma bayan karanta Qur'ani da kake yi kake jin hukunta to kuma ka samu wani ya dauko ma wani wata ayar ko wata wani sunan Allah din a cikin Qur'ani duk a Qur'ani aka fito da su ko wani abu ya gaya ma yadda za a dinga yi ka rike shi ka dinga yi wa wurdin ba makawa mutum ya samu wani wurdi wanda zai dinga yi kuma ya dawwama a kai har rasuwa dan zuciyarsa ta dinga kunnuwa da haske sai qur'ani ma ya amfane shi ya abu ba makawa kan mutum ya zama sakaka haka a ce kakka yi bid'a kai ka tafi sunna kawai da ka dan karanta qur'ani ka dan bi hadisi da haka kai da Allah je ka kawai ka kama harka an kashe ka an gama hatta annabin akwai wurdi a kansa fa alzamahu kalimata taqwa وكانوا الله سيدي يلزم ساما لا إله إلا الله يذكر الله في جميع أحيانه منذ الله كون لوكتي الذكر يكي باين قرآن يكي كرنتاها أما كون لوكتي الذكر يكي سنت har ma wa'in suke kutsawa suke cewa wai me yasa in ya fito daga ban ɗaki yake cewa gufranaka Allah gafarta mu wai suka ce saboda bai yi zikiri a cikin ban ɗakin ba su ba suka ce kai zancen banza ne wannan kawai dai shari'a ce kawai amma manzo Allah za a ce bai mutuwa ba ta iya daukar mutum a ban daki ko bai yi zikiri na baki ba ba zikirin hali yanzu me yaje to wannan ba shine zikirin hali ba ai mun yi magana zikirin hali da zikirin makali ko to ga baki da to duk ba haka bane to ba makawa in dai mutum yana son zuciyarsa ta kullu ya bar waɗannan rigingimu ba makawa ya rika wani wuri a hannunsa yuwazibu alaihi da zai dawwama akai har ya mutu dai in mai hadisi ne shi in malami ne ya san wannan magana in kwa jaki ne to za a yabi malamai kawai ba wata ba wata magana qala ta'ala ubangiji ya ce wa zakirina allaha kaseeran da masu zikirin Allah da yawa wa zakirati da masu zikirin Allah mata da yawa wa zakirin Allah da masu zikirin Allah maza da yawa wa zakirati da masu zikirin Allah mata da yawa malamai suka ce bari ahadullahi ko mutum bai taɓa hutawa ba duk sakon zikiri yake bai yi wa Allah zikirin kasiran ba to ya zai yi wa zikirin kasir ya karbi mai izini daga wajen annabi ko wajen magajin annabi to ko guda ɗaya karanta ta ya yi wa Allah zikiran kasira to li annas zikira domin zikiri kalmi su zahiri kamar fitila ne fi yadi a hannunsa yastabi'u bihi da shi yake haskakawa wanda Allah lahu nuran yashi bihi bil nas ko fi fi dunyahu a duniyarsa wa ukurati da lahirarsa wa bi sababihi albarkar zikiri ne ta hasilu lahu tajaddiyatul ilahiyyatu baye-bayen Allah za ta bayyana a gabansa hikimomin Allah da abubuwan Allah zai bayyana a gabansa bi kalbi a zuciyarsa bi kadar zikiri gwargwadon zikirin nasa gwargwadon karfin zikirin nasa gwargwadon himmarsa gwargwadon karfinsa wa wurji da wurjin nasa istadalla ulama malamai sun kafa hujja radiyallahu anhu Allah ya dada su ala jawazu tamayul a bisa halaccin rangaji wa tawajid da rawa din bima wa ƙa'ali ja'afari ga abin da ya faru ga sayid na ja'afaru lamma ƙara lahu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce da shi a shi ba haka kalki wa kulki kayi kama da ni kuma kayi kama da halina kayi kama da ni kayi kama fara ƙasa sai ya rawa min lazzati hadal kitab saboda dadin wannan magana walan yunkir alaihi salam manzo Allah ya ce masa kai kai kai kai me wannan kuma me wannan kuma manzo Allah ya ga maka duk da girman annabi da yake ci kaga sahabi yadda yake jin girman matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam in suna zaune gaban annabi sallallahu alaihi kamar tsuntsu ne a kansu in za su magana da annabi sallallahu alaihi kamar raka amma saboda wannan certificate da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi bai sama lokacin da ya tashi ya ya hajijiya ba saboda jin daɗi waja'alu zalika to su ma sufaye sun sanya wannan aslan shine asali li jawazi raqatu sufiyyati na halaccin rawa sufaye wajen zikiri inda ma yajiduna lazzata tawajud yayin da suka ji dadin zikirin su wasa dallo aidan kuma sun kafa hujja bi fi'l ali da aikatawa sayyidina ali irin haka wa zaid da zaid bin sabit shi ma irin haka wa kulluhum hajala dukkan su yayi hajalu yayi rawa wa bi raqatil habashati kuma sun kafa hujjoji da rawan mutanen Habasha da suka zo fi masjidi a masallacin su sallallahu alaihi wasallam mun kawo wannan ingantattun hadisai wa baina yadayhi a gabansa walan yunkir alaihim bai musu musu wannan ba wa kana raqasuhu yanda rawan mutanen Habasha take bil wasabati zabura ne a zabura a kalankuwa na irin da ya rawa yanda muka sani duk raqasa wasabati da zabura wata wajibi da rawa din intaha magana ta ciki وفي وفي كتاب كاشف الالباس يازو على كتاب كاشف الالباس عن فائدة الختم ابي العباس نشيه ابراهيم رضي الله عنه لكاتمة المحققين كتكمكم مثنى الله وحجة العارفين حجة مثنى الله سالم الفائدة التجانية الشيخ ابراهيم بن حاج عبد الله بن رضي الله عنه في الباب الثاني أبادي نبي وفي فضل الأ... وفي فصل الاول افصحي نفرقه شيخ يكي وقال الشيخ سيدي مكتار الكنتي رضي الله عنه سيدي مكتار الكنتي ياتي ruwiya anil junaidu to wai abin mamaki a ga wai sufin ne ma yake rikici da wannan maganganu in wani ma wanda ma bai san ma inda aka sa gaba yayi sufi wai sufin ne lalle mu tijjanawa shau tijjani an ma kirari da cewa warisul muhammadi magajin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam kamala zaka dinga gani su ba wannan kaza kaza amma kuma al'ada ce ta sufaye duka abin da ya zama dan kai ba kai ba kaka kaka taɓa wani in ka san asalin abin alal ne amma kuma akwai zikirin juma'a kalukiya da shehu ya bari a kai da da maganganu dai da yawa wannan kuma maganganun zawiya ne a zawiya muna irin wa'annan maganganu to sai ji muktar kunci radiyallahu anhu yake cewa wannan ya daga cikin bujuman malaman afirka da aka yi a tumbuktu yake cewa ruya anil junaidu an karɓo daga junaidu annahu qala sayyidu ta'ifa kenan ya zo karni na biyu Junaid yake cewa man abada Allah duk wanda ya bauta wa Allah wa wahadahu ya kadaita Allah haka tauhidi mutuka tauhidin Allah ista abadahu sai Allah ya hidimtar da shi ya bautar da shi ya sa ya dinga ibada da nishadi shi yanzu jin daɗi ne jin ka zama wali idan ka bi shari'a ka zama wali abu ne mai sauki yanda za ka iya ganewa yanzu shari'a tana cewa ka yi alwala ka yi alwala idan yanzu ka fara bin shari'a a jikin kai za ka yi sallah ka yi alwala sai in ka yi kama ruwa ka yi alwala to tun abin ya nema wuya tun abin ka manta wani lokaci ka yi tsarki dai kawai ka ce to ai batun da ba lokacin sallah bane ai ba sai na yi alwala ba ka kama gabanka to har kuma dai ka dinga bin shari'a din har ka har ka so ma jin dadin alwala haka kai ai ya dace da ke dinga zama da sarki to ka so ma kama wata hanya kenan kuma sai zama ma zaka kai lokacin da ko lokacin sallah ko ba lokacin sallah ba duk in ka kama ruwa sai ka yi alwala to kaga yanzu ka dara ka dara mai bin hukunci kawai yanzu hukunci kake bi amma kuma yanzu da sanka da jin daɗinka to har za ka kai lokacin da za ka ce to wai me zan zauna ba ma tsarki za ka zama ba ka taɓa zama ba tsarki ba ma da kuma yanzu ka shiga wani taka kuma yanzu kaga ba duk musulmi ne zai iya wannan ba kaza kaza kaga daga bin daga bi daga bi daga bi kana ji kana ji kan tun kana salloli biyar din ma da kyar salloli biyar din ma da kyar da kyar da kyar haka so ka so ma jin dadin ibada kace to wai me yasa zan ƙara nafila ba kuma duk kafin sallah kai nafila duk bayan sallah har ka zama ma da'ima a cikin nafiloli kake bayan farilla to da haka ake abu amma a ita kora mutane a ita kora mutane farilla ma ya tafi karfin mutum na ji wani limami bawan Allah yana cewa jama'a farkon azumin nan muna ta munna masallatai sun shiga amma har ya so mu raguwa amma har masallatai na ce Allah harki ba ma sai an yi sai an yi sallah karama su kun ka gani to amma yanzu wanda zikiran suke hannunsa zuciyar ta dandaku sai wani ramana sai wani ramadana muke cika masallaci da ramadana da rashin ramadana duk ɗaya ne a wajen zaki duk a wajen na Allah da ramadana da rashin ramadana duk ɗaya ne a wajen sa yanda yake ibada bai sai da Aisha tace manzon Allah bai ƙara bai taba ƙara wata ibada akan wacce yake wata ramadana yanda yake haka yake amma kuma ita ce mai yawan nan ai kullum ma shi manzon Allah a ramadana yake sallallahu alaihi wasallam ibada yake saka ake so kar amma wannan yana da wuya sai ka bi hannun na Allah yana ta saita ka a hankula a hankula har ka saitu kuma shi kenan har ka saitu amma ana da cewa in ka yi ibada kaza fa Allah ne ce ka shato ka je to sai wani lokaci kuma kawai za a ce ka takaro ta kai ta yi ina ai za ka iya ba ba zai yiwu ba zuciya da yake gani sai an rene ka komai ma sai an rene shi a hankula a hankula har ka saba da shi duk gaba gida yanzu haka mutum da su da girmansa da kuma ya ce zai tunkari takarar qur'ani ya kai da yawa da yawa to zai dan fara zai dan fara amma ta hanyar ya guje a bacci amma in tun yaro yana karami ana ta karantar da shi qur'ani yana karanta ya saba qur'ani ya saba iba ya zama jikinsa wannan har abada ya mutu zai bar shi ba ya zama rayuwarsa kamar wani ne wanda ya saba karanta jarida ba zai iya barinta ba amma iya karanta izu ɗaya kat ba amma zai iya jin telegram wace ce duk jaridun kasar ya karance kalan nan diga kan da ya saba har ta zama man ba wani aiki ba to mun saba mun komai to ita abada sai ubangiji ya hidimtar da shi ya bautar da shi wa auhadahu ya tsayanta shi wa tarahu li nafsi Allah ya zabe shi da a kansa wa sana'atuka li nafsi wa afradahu ya tsayanta shi an abna'i jinsi ga 'ya'yan jinsinsa kowa ya san ba irinsa bane wata alahu fardaniya ya sanya shi makaɗaici ya ɗalibu fardaniya yana neman makaɗaici wa ma janna majnun wanda haske ya mar yawa har aka rasu mahaukaci ne min al'arifina daga arifai manzo Allah ya ta zikiri har ake muku mahaukata ko mahaukaci bai haukace min al'arifina daga masana Allah illa bi tahassi sai sabida kwankwadarsa kamaratul jalal wato giyan nan ta girman Allah sanin girman Allah ne da ya sauka a zuciyarsa shi ya sa shi wannan abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa fastaqim kama umirta ta sauka amma kansa ya faso da farin gashi sai nawa ne ake sauke Qur'anin gaba kike kai bai farin ba to fa fi dalalati a cikin jalala ubangiji ne ta hal muhibbuna masoya suka fantama to ba dan babban malami da ya faɗi wannan ba da mu kuma abin da Allah ya fahimtar da da sai mu ce wa fi jamalati ne ko da fi jamalihi ne ta almuhibbuna wa fi jamalati yawa da sai a ce wa fi jamalati ta almuhibbuna dan nan ake yin wannan jihu wa fi sai ya ce wa fi jamalati a cikin kan nan na hadaran Allah ne ta hayyar al'arifuna arifai suka dimauce da damu ya rinse da fi jalalati ya yi kyau haka ake so ko ka ga abu ka sani kai wa manya ladabi kai wa manya ladabi ka gode wa Allah kuma da kankanta ka da abu ka iri ɗaya ne ya faɗa amma sai dai kalmar can ta shiga can kalmar can ta shiga can haka karatu yanda aka gado shi tun daga shekara dubu nawa ma duk iri ɗaya ne ba abu ba babban sharri ka zo ka ce duk za ka goge karatun da duk za ka goge ka kashe abu duk za ka goge karatukan da aka saba da shi kai za ka hana ka fahimta ta banza ta daban wannan shi ne ragani wa fi jamalati yi ta hayyar al'arifuna a cikin jamalarsa kuma arifai suka gigita wa fi jalalati ne dan shehu ibrahim radiyallahu yana cewa jalalu rasulillahi hayyara fikiriya jalalu rasulillahi farjinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi kamalati a cikin kamalarsa ne kuma a kafal wasiluna anan ake wa wasilai kuma baiwa da ba wanda ya san adadin ta ma yan jalala ko yan jamala ma idan sa ido fa huwa sai wannan bawa ya zama turjumanil asma'i shine wajen sanin fasara sunayen Allah wa man ba'il ala'i mababbagar kyautoci na Allah ne wa dumubu jamil asma'i matakalla da dukkanin sunaye fal muhibbuna masoya fi jalalati a cikin jalala Allah muftalifuna sun sassaba fi ahwali cikin halayensu mutabayinuna sun sassaba fa minhu akwai daga cikin su man yuglabu akwai wanda za a rinjaye shi al'aqali ya abusa hankalinsa lika safati anwari hali saboda yawan hasken halinsa kowaɗanne mutane a cikin kowaɗanne mutane za a iya samun mahaukaci ba wai za a ce ai hagan sun haukata mutum oh cikin kowanne yanzu sojoji gashi nan za a iya samun mahaukacin soja amma kuma mahaukacin sojan nan girma ne da shi a wajen gwamnati girma ne da shi a wajen 'yan ƙasa ya fi mai hankalin civilian a wajen gwamnati mahaukacin soja ya fi mai hankalin 'yan ƙasa civilian kuma asibitin da za a kai shi ba za a kai shi asibitin kowa da kowa ba 'yan ƙasa a'a ya fi ƙarfin nan wajen asibitin sojoji za a kai shi idan aka gane haukansa ba hauka ne na aljani ba ba hauka ne tsabar aikin da yake wa gwamnati ne sa shi hauka saboda yaki ne kawai ya haukace to ba shi da ma'anar shi wannan to yanzu sai a tattara masa tsofaffin igwa a tattara masa tsofaffin baburan sojoji da kaza kaza a kai wani kofar gida aje sai a sa shi gadi a wajen shi kullum gani yake a fagen fama yake shi kullum gani yake a wajen kuma gwamna ko shugaban kasa ko ya zo tara masa zai ya san babba ne nan ba zaman banza yake ba ba mahaukaci ne na aljani ba a'a shi a fagen fama yake haka arifi shi a halaba Allah yake shi a Allah yake ya fi kowane malami ya fi kowane mai ibada ya fi kowane abu to sai a kai shi zawiya a samu wani dattijo shehi babba wanda ya iya fannin halaye to sai a kai shi aje shi zawiya shi wannan shehin shi zai dinga tafiya da shi shi zai dinga sallah da shi shi zai dinga komai da shi kuma ai ta girma shi dan yanzu da ya faɗi magana a ka kasance ya faɗi manzalla ya ce to tilin yan aljanna wa yannan ne kuma ha'u ne duk irin wa'annan ne aljanna to to ha gani ko to lafiyar sa kalau yanda sojan jan ba wai hauka ne na aljanni ba wai hauka a'a kawai hauka ne na ɓarin bindiga kawai so abu ga a ce a ce allura ce ta motsa to shi ma wannan zikiri ya motsa allura ce ta motsa kenan to duka safa da anwari hali sai yanzu haru ta halidu sai a ga ya taku da abu fi afali cikin aikinsa fa yazunnuhu man la zawqa lahu wanda ba shi da ma'rifa sai ya zace shi majnunan mahaukaci ne wa ma huwa bi majnun ba mahaukaci bane wa yatawahhamu yana riyawa yana zato man la fahama lahu wanda ba shi da fahimtar lamarin Allah annahu zindiqun cewa shi zindiqi ne kafiri ne wa ma huwa illa siddiqun wannan siddiqi ne ba zindiqi bane ولكنه شرب فسكر sai dai ya sha ne ya maye wala udwana illa ala zalimina ba ba wato zalunci sai akan azzalimai wanda za qala ba azun fi wasu hali da haka ba azun yake wa qul lil ladhi yanha anil wajhi alahu idza lam tazum ma'ana sharabi hawa da ana idza lam tazuk ma'ana sharabi hawa da ana فإنا إذا إبنا وتاشت عقولنا وكامرنا خمر الجرام تحدثنا فلا تلم السكران فيها بسكره فقر في التكليف في سكرنا أن أن- أن نلزمها بالصبر وهي مشوقة وهل يستطيع صبر من شاهد المعنى أيا هادي الأشاك قم وحدك أيما وزنزل لنا باسم الحبيب وروحنا وسنسر لنا في سكرنا عن حسودنا وإن أبصرت عيناك شيئا فصانعنا يحركنا ذكر الأحاديث عنهم ولولا هواهم في الحشا ما تحركنا ألم تنصر الطير المخففة يا فتى إذا ذكر الأوطان حن إلى المغنى ففرج بالتجريد ما بفؤاده فتضطرب الأحشاء للحس والمعنى كذلك أرواح المحبين يا فتى تحركها الأشواق للعالم الأثنى ينعى فصلت أتجين كاشوكي وقال يحيى بن معاذ الرازي يحيى بن معاذ الرازي يتي Allah ya karkace sirrinsa lau darat arsunatul arifina da harshen arifai ta kewaya ma'an nasu tare da mutane kamata duru kamar yadda take kamar kamata duru kulubun kamar yadda zukatan su take kewaya ma Allah tare da Allah la kila innahum majani da an ce wallahi wa'annan mahaukata ne dole wa anshadu sai suka buga waka akan wannan haisu ma daratu zujajatu durna yahsibul jahiluna anna juninna ma juninna wa ma bina min jununin fal sharibna mujamatan fasakirna imana ala yace da ya hayatin nan waya kusul muqarrabina Allah yana ke bantan makusantansa bi mazidi tauhidin da dadin sadinsa yakfi bi ta'dili ya isa ka san me dadin sannan nasa cikin abin da wani masanin ya fassara kauli fa'idi fadinsa قيل لي هل رأيت أحسن منها قلت هل في الوجود شيء سواها aka ce kai ka taɓa ganin mai kyau irin sanaci a yau akwai wani ne a cikin halitta to wannan ya isa ji mana shehun muhammad abdullahi jejiba radiyallahu anhu yake cewa arraqasu rawa wal jina'u da waqa mafailul faraji billahi farin ciki da Allah ne yake jawo ta inna bayin Allah ne in kuwa na shir'an na su kuma farin cikin su da shaidanci ne ya kawo farin ciki farin ciki aiki ya aiki kowanne niyyar su take bambance shi hukunci yake bambance su amma ma ya tsuru an hazal fari amma abin da yake tasowa daga wannan farin ciki jin daɗi yanzu za ka ga wani an zo an gaya man labari ya sa kuka wani an zo an gaya man labari ya sa kuka kuka kuka ga shi duk labari labari amma za ka ga wani labarin daɗi ne ya sa shi kuka wani kuma labarin ya ne ya sa shi kuka wani cikin Allah ne ya wannan kukan wani kuma cikin shaidanci ne ya ya afu to asalin kukan mai kyau sai dai hukunci kuma yanzu min hazal farin billahi da wannan farin ciki da Allah wal mufaja'atu da wannan jumda na tauhidiyya ma'arifa ta yi musu wannan zuwa da tauhidi yayi musu ba ta shiri ba min gina'in yasa su yi waka wa raqatin ko su tashi su yi rawa kamar yadda waɗannan dattijai suka tashi suka yi wannan rawa din na gaban manzo Allah sallallahu alaihi da wannan farin ciki da ya daki zuciyarsu manzo Allah ya kalle ya ce mun yi kama daya kuma haka ne mun yi hali iri daya to me kake nema bayan wannan kuma wa innaka la ala khuluqin azim wanda Allah ya ce maka kana kan hali mai girma ko manzo Allah ya ce ni kai ne kai ni ne to me kake nema bayan wannan ko manzo Allah ya ce kai dan uwansa ne anta akuna wa maulana kai kuma masoyinmu ne watawajidin da rawa dai fa huwa tasarrufun tabi'iyyu wannan hali ne na halittar Allah kowa yana da wannan hali a cikin sa ba wani wanda za ka iya maka yi wannan ko shi mai faɗan da za a zo a gaya mara an ba shi wani miliyoyi nan ko a sai an rika hannunsa an fita da shi daga masallaci ba wanda zai hali ne na halittar Allah la yunkiruhu ba mai mutunsa illa jahilun sai jahili bi sunnatus salihin da aikin bayin Allah minan nabiyina sai wanda bai karanta lamarin annabawa ba sai wanda bai karanta tarihin annabawa ba wal mursalina da ma'aika falau lam yataganna sayyiduna dawud alayhi salatu wasa da annaba dawud tsiran Allah da abin Allah ya tabbata gare shi bai yi waka da attaura ba da zabura da dawud bai waka da zabura ba lama urifa an husnul sasga ba a san yana da dadin murya ba amma annabi dawud in yana karanta a taura hatta zakoki fitowa suke daga daji zabura su zo su zauna suna ji ga zaki ga mage ga komai a zaune ana daɗin muryarsa ya hana wannan ya san wannan abinci ne wannan ya san wannan abinci ne haka hadisi ya ce saboda daɗin muryarsa to inda bai rera waka ba komai da- kawai dan yayi magana kawai wa wa wa shike rai a san datin murya eh? da bai rera abu ba to wa idza ta ganna khalifatul lahi idan khalifan Allah yayi waka eh? ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi idan annabi Dawud ya rera waka da, da zabura khalifatul lahi fil ardi ashe jaza ashe ya halatta an ya tagannal makhlufuna duk wa'anda yake wa khalifanci su ma su khalifan Allah ne babban idza kanat dawabi in abin da ya jawo wannan waka haza taganni wannan waka alfaraha farin ciki bi ru'yatillahi da da ganin Allah tabaraka wa ta'ala wa tauhidihi da kadaita shi fa fi sahihayil bukhari wa muslim a cikin sahihil bukhari da muslim an abi hurairah an kaba daga abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi kuma daga manzo Allah sallallahu ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma azina Allah bi shay'in Allah bai izini ga wani abu ba ma azina irin yadda ya yi izini Allah ya yi izini ga abubuwa da yawa amma ba kamar yadda ya yi izini li nabiyin ga annabinsa ya taganna bil qur'ani ya dinga rera qur'ani annabi ne ya dinga rera qur'ani da dadin murya sahabbai sun ce da kowanne in ya rawaito ce da zan nuna muku yadda annabi yake rera qur'ani wallahi da kasuwan nan ta daina ci an tsaya ana jina banza ne zai sa mutum ya zo ya rera wani abu a kasuwa har kasuwa ta daina ci ya tsaya yana ji in ba daɗi ba wa fi riwayatin li muslimin da riwayan muslimu qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma azina Allahu li shay'in Allah bai izini ga wani abu ba ma azina irin yanda ya izini li nabiyin ga annabi hasanil sauti mai daɗin murya ya taganna bil qur'ani annabi ne ya dinga rera qur'ani Dawud ya rera duk annaba ma rera suke ma'ana ba wai annabin kuma ta tsaya a kansa ba har yau duk mahaddata su ta rera qur'ani alhamdulillah ga kasakasai na ana ta rerawa wannan waƙoƙi ne ana ana ta rerawa hasanin sauti mai daɗin murya ya taganna bil qur'ani ya dinga rera waka da qur'ani an ce da irin karin waka na larabawa qur'ani ba zai tafi da irin rap na turawa ko abu ba amma zai tafi da karin waka irin na larabawa ya jaharu bihi kuma ya bayyana da shi وروى البخاري البخاري روى عن ابي موسى الاشعري لك ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي هذا امس الله تعالى عليه قال له يا شيخ ابو موسى الاشعري يا ابا موسى يا كي ابو موسى الاشعري لقد اوتيت مزمارا lalle an baka garaya min mazamir ali dawud daga garaya ƴaƴan gidan dawud muryarka in kana karanta qur'ani kamar ana ana buga jita saboda dadin ta yadda annabi dawudu in yana karanta haka ake ji daɗin ta to kai ma Allah ya baka wannan waruya an rawaito anna ja'far bin abi talib sayyidina ja'far kan abi talib raqasa yayi rawa bayna yaday rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu hatta faqada rida'u hamma ya bin ja'far ya fadi amma kibihi daga kafadarsa yayi rawa hamma ya bin ya fadi daga farahan dan farin ciki bi kaulin rasulullahi sallallahu da faɗin manzon Allah ya ja'faru ya kai ja'faru ashbata kalki wa kuluki kai kama da halina kai kama da halitta ta fa idza kana al-farahu idan farin ciki bi shibihi da kama al-khalqi na halitta wal kuluki da na dabi'a li rasulullahi sallallahu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da adam mai jawowa ne da kasa hada sahabi jalili wannan sahabi babba a ce yayi rawa amama kadirihi gaban babbansa ragama mayakin nuhu duk da abin da zuciyarsa ta kudurce min al-ihtiram na daga girmama manzon Allah wata kadisin da tsarkake manzon Allah zai iya motsi ma a gaban manzon Allah amma wannan farin ciki yasa har ya rawa ala yakunu al-farahu bi ru'yati Allah farin ciki da fana'i da karewa cikin Allah ba zai zama ya dawo kai rawa ba wa ma'rifati da sanin sa wa tauhidi da kadai tashi wa mushahadati da halartarsa mubarriran mai jawowa ne da rakas sahibi da rawan mai shi wa taganni da waƙarsa amma su kuɗa rida'i rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya girgiza har bargonsa shi kansa ya faɗi daga kafaɗarsa tawajudan sabida girgiza cikin Allah wani ya zo ya faɗi magana manzon Allah shi mahali ya kama shi irin wannan wa huwa akbar wannan shine mafi girman ma ya rahu sufiyu na abin da sufaye suke gani mubarriran mai kafa dalili ne li tawajubi da wannan rawa ta billahi ففي عوارض المعارف يا زو cikin littafi عوارض المعارف للسحر ورد ga sahara warji shehi ne babba kuma malamin hadisi ne babba malami ne yana da riga ta kansa ma yana daga cikin asara da aka yi wanda shi ya kashe shi aka yi to akabara ya ba da yake cewa akbara abubakar abubakar ya bada labari ammaru bin ishaqa shine ammaru dan ishaqa qala shi ammaru dan ishaqa din nan yace حدثنا سعيد بن عامر سعيد بن عامر يا زن تدمو عن شعبة يا كرا daga شعبة عن عبد العزيز بن سهيل daga عبد العزيز بن سهيل عن أنس بن مالك ده أنس بن مالك أنه قال أنس ياتي كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من kasance nan ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana wa an shada a arabiyin sai wani balaraban kauye ya zo sai ya waka a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da yake cewa قلت الحية الهوى كبدي فلا كذيب لها ولا راكي إلا الهبيب الذي شجمت به فإنه رقيتي وترياكي قلت الحية الهوى كبدي mucijiyar soyayya ta ciji zuciyata ta sami zuciyata mucijin soyayya yanzu ya soyayya kun gane ne ce ya sami zuciyata fala ɗabi balaha ba wani likita da ita ya warkar da zuciyar nan tawa shi kenan na zama ɗan soyayya ne ba ba wani wanda zai warka wala rakin ba wani mai rukiya ko mai addu'a da zai dan wannan dan soyayya ce ba aljani bane ita ba ta jin rukiya wala rakin majnun lela ba ya ce wai an kai shi wajen wani malami a iraki ba yudi dawaya amaniya yana ba da garantira cewa ai in ne magani ai an gama shikenan sai nace masa to ya ammi ya kai ammi na ni soyayya lela ce ta sa an ce mahaukaci ne idan za ka iya warkar da ni ita sai ya haɗa ruwan sanyin na haka da ‘yan kulumbotan da yake haɗa ya haɗa hasa ƙaniya sai ya shayar da ni ya tsaya ya tsira mini da sai na ce masa ammi ka san magani na ni ka kawo min lela amma duk wani abin da kai mun ba shi da amfani ka ji a uzu da fitin nasu minka mu dawiya ina neman tsari da to abin da wannan balarabe ya faɗa kenan fala ɗabi ba laha ba likita gare ta wala rakin ba wani mai tawaida da zai iya warkar da ni illa alhabib allazi shigitu magani na in samu masoyin da nake so wannan din nan da nake so shine magani na fa inda hu ce a wajen sa magani na yake watir yaki a wajen sa takala na yake takala takala shi ma magani ne idan miciji ya saru mutum Allah ya kiyaye mu kafin mai magani ya zo za a yi ta bashi ruwa mara kyau wanda zai sa shi ya amai ya amayar da wannan dafin wannan shi ake cewa takala abu ne kafin ma da fesiyar taimakon farko ba wani wanda zai iya warkar da ni ba wani wanda zai iya mun taimakon farko to wannan balarabe in ma wani yake so daban in ma wata yake so daban can in ma kuma a'a tun da ya zo gaban manzo Allah san manzo Allah ne ya ja mar haka to ai shikenan su sahabbai sai ya tuna musu san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi kuma manzo Allah shi ma yana da nasa masoyin ko wane ne eh Allah to shi shi ma zai tuna nasa masoyin kawai shi kenan fatawa da da basu ai manzo Allah ya ji dadi ya raurawa saboda wannan baiti biyu na balarabe din nan wata waje da ashabu sahabban sa ma suka raurawa hatta sa kada da dawa har sai da mayafin manzo Allah ya faɗi sallallahu alaihi wasallam amma shi bi da kafadar sa wannan Dr. Dr. Ibrahim Basiyuni ya tabbatar da wannan cikin littafinsa da ya fitar da shi daga awarifu cikin littafinsa da yake cewa nash'atu tasawufil islami ya ya fitar da shi to falau kanat al infialatu darabi da munnar da ta sa ai rawa da farin ciki min raqasin na rawa wa tawajudin da rawa dai wa ghairihi da waninsa mahzuratin da haram ce fi shar'il islami a shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hazaran haramci mutlakan gaba daya ba a rarrabe a ce ta kirki ce mai kyau ba wata ba ta kirki ce mai a'a a zo ai kwandam din su duk gaba daya wanda wanda bai san karatu ne yake yi mutlakan lama a qarraha rasul da manzo Allah bai tabbatar da ita ba wala ma taraka aisha ta rabbiya ta bai ban mata sai da aisha tanzuru ke kallo ba ilaiha zuwa gare ta watan jimu bai ta ji dadin kallon ma da ita fa fi sahihayyil bukhari cikin bukhari da muslim ingatattu wa muslim an aisha ta radiyallahu daga sai da aisha wal lafzu li muslim amma muslim wannan lafzin da muslim ya kawo shi anna ababakar cewa sayyidina abubakar da kala alaiha ya shiga wajenta wa inda ha jariyata ne akai kuyangi guda biyu a wajenta min ayyamu minan kwanakin mina to ganniya ni suna yin waka wa tadriba ni suna buga ganga jinjifa da ake cewa wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah masjidin ya lullaba yana ɗakin shi ma yana kaimar a kwance ya lullaba bi saubihi da tufarsa fanta harahu ma abubakar sai sai na abubakar ya zo ya tsawace su ya musu tsawa fata shafa rasulullah sai manzo Allah ya bude fuskarsa wa qala yake da'ahu ma ya ababaka abubakar kyale su fa innaha ayyamu idin kwanakin idi ne wa qala sai da Aisha ta ce ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ga manzon Allah ya suruni yana kare ni birda'ihi da mayafinsa wa ana anzuru ila ila al-habasha ni ina kallon mutanen habasha wa hum yal'abuna suna wasa a masallaci murna suna murnar sallah wasan sallah da ake cewa wa ana jariyatu ni yarinya ce a wannan lokaci mata aure ce amma ba tsohuwa ba yarinya budurwa ce ne faqadru qadaral jariyatu ku ga ku ga girman yarinya idan kun auri budurwa ku ga girmanta al'aribatu mai son wasa hadisatu sinni mai karancin kuruciya kar ku ce za ku hana ta in dai ba na haram ba ne kan mutum da zai auri yarinya karama ke yi kenan kuma zai hana ta wasa ya mai da ita tsohuwar karfi da yaji wai shi nan ibada yake yi kaza kaza kaza yayin ibada kake yi to al-aribat sahih sahih al-bukhari wa qawluha fadin ta faqadru qadar al-jariyati ku ga girman wato yarinya al-aribati mai san wasa ila zuwa har karshen maganarta ma'anahu ma'anar maganar kamalin nawawi kamar yadda imamun nawawi ya ya sharhin ma'anan maganar wa gairihi da wani nawawi annal jariyata cewa yarinya budurwa tuhibbul lahawa tana son wasa wal faraha tana son farin ciki wal nazara tana son kallo ilal la'ibi zuwa wasa hubban soyayya baligan mai kai mutuka wata hadisu tana fadayi ala idamati ta dade tana yi ma ma amkana zalika abin da yayi mata wala ta mullu ba ta gajiya zalika illa ba da zamanin tawilin sai kuma zamani ya tafi ta soma manyanta kuma an soma ya ita daga za ta sun nan muka fito in ta zama da cijiya kuma wa qawlu ha fatin sai da Aisha al-Aribati yayin al-Aribati huwa bi fatil aini a wa kasr ra'i ri ari summa bil ba'il muha ariba wa ma'anaha ma'anar fasara kalmar almushtahiyatu mai kwaɗayi lillahi ga wasa wal mahabbatu lahu da sansa min zadil muslim wannan yazo a cikin zadil muslim fi mattafaqa alayhi bukhari wa muslim bi muallifi sayyidi muhammad habibullah bin mayaba to qala shaykhuna muhammad bin shaykh abdullah sayyidi wa wannan bawan Allah da yake farraqasu rawa wa sima'i da jin waka da jin music din ma mai kyau samaratu ‘ya'yan itatuwa ce duk da wafi'in ga abin da ya jawo ta, waka waminin abin nan da yake ɓoye a cikin zuciya da abin da yake kai da ka a cikin san ɗan adam. Wani zubin san ɗan adam zai zama kalbiya na zuciya ne, zuciyarsa mai san ne na alheri ma'ana. Wata kunu nafsiyatu wani zubin san abin da ɗan adam yake zai zama na nafsiya ne, na san rai ne, na rai mai horo da sabo. wani san abin na sabo ne wani san abin na alheri ne so so so na alheri na zuciya kenan ko so na sabo na san rai kenan ko to fa idza kana nafsiyatu duk abin da dan adam zai yi in na nafsiya ne in na san rai ne ba na alheri ba ne sharri yake so ko ya isar da sharri kana sharran ta zama sharri kullu hadikan da annan nafsa domin san rai amaratun bi su nafsu mai horo ce da mummuna inna nafsa la amaratun wa idza kana qalbiyatan amma ta zama ta zuciya ta san Allah ne san manzon Allah imani ne alheri ne kana khaira ta zama alheri kullu hadikanta li'anna alqalba domin zuciya huwa mutasarribu shine rariya wa mizabun shine indararo na annurul ilahi haskan Allah lil abd sana haske Allah yake durowa cikin jikinsa da komai وعيش ذكال النور الإلهي إن دي حسن الله يشقى فلا سبيل إلى دخول الشر شر بدي يشقى تشكل زوجة الله إن دي حسن يرقى يشقى تشكل ده ومراد أهل الله تو أصل إن لون دواعي نقوى دقوى ما منك حلالي وانا كما نام نسوبا ينباين الله بسكي ko annabawan ko abu wa muradu ahlillahi su abin neman muradin waliyai bayin Allah ma ya jama'u qulubuhum abin da zai tara zuciyarsu alallahi zuwa Allah abinda zai mai da zuciyar zuwa kan Allah sawa'u daidai ne kana sima'an jin music din ne ko jin waƙan ne ko waye in dai za ta sa yau nawa ne yanzu wani za a ga yanzu yana yin ala ga yana hawaye yana kuka saboda yanzu da zuciyarsa yake ji da zuciyar da zuciyarsa yake ji dan haka zaka dinga ganin musulmai da yawa a cikin wa'yansu kiran nasu ma da kayan mizikin a ciki don ya ƙara tafiyar da su cikin Allah tabaraka wa ta'ala yanzu ka hana ita yanzu ka hana India bushe bushe ko kiɗe kiɗe ba musulmi ma ko me suka zama da sauran ƙabilu na kowane na duniya duk gaba gida to ima'an ko ji ne aura ƙasan korawa au tawajidan korawa dai au gaida zalika ko wani wannan wa fi hadha yaqulu maliku bin dinari akan wannan maliku bin dinari rahimahullah Allah ya rahmshe yake cewa law kunta a'lamu da na san anna kalbi zuciyata ya suluhu za ta gyaru lijjulusi inda kuna sace in naje na zauna kan bola la fa'al da naje na zauna kan bola an ce wata rana inda za a fahimci me yake nufi shehu usman dan bojo radiyallahu anhu yana zaune sai wani ya zo ya shige ta gabansa da takalmi sai zuciyarsa ta raya masa yanzu marjiba irin ka kana zaune a zo a shige da takalmi ta gabanka sai shehu usman dan bojo ya kira mutum ya ce zo bawan Allah sai shan son ɗan fudu ya rigingine ya ce kirjina da takalminka sha'uzu billahi masu ba wannan wata ce ka gani na saka tafka wani abu shi ke na mutum ya taka kirjinsa da takalminsa kamar yanzu wannan ai kira takalmin ko da ƙazanta ko da waye dattijan wali dattijan malami haka amma yadda aka taka kirjinsa da amma me yake so ga bari ka ji abin da yake so zai faɗa sai ce da zuciyar to yanzu ba ma a shige ta gaban ki da takalmi ba an taka ki da takalmi ku toki abin da za ki ya jefa wa da kansa girman kai ko bai jefa wa da kansa girma to duk irin wannan an hana shi ga girman kai nan da kwaɗayi da hasada da sada da wane ne da kashe kashe duk gaba gida ya in zuciya ba a gyara ta ba ta gyaru ba duk gaba gida kama kana umaru bin al-khattabi kamar yadda sai na umar dan khattab radiyallahu anhu Allah ya fi da shi ya kula li abi musa al-ash'ari yake faɗa ga abi musa al-ash'ari zakirna rabbana duk in sai na umar ya ga abu musa al-ash'ari wancan wanda annabi ya ce mar yana da molanka dadin murya irin molanka na ƴaƴan gidan dawudu din nan to duk in sai na umar ya ga sai ce masa zakirna rabbana tuna mana Allah tuna mana ubangijinmu sai abu musa al-ash'ari ya rero qur'ani sai umar ya ji ya shiga halaran Allah yayi abu zakirna rabbana zakirna rabbana fa ya qara'u sai abu musa al-ashari ya karanta qur'ani wa kana hasana sauti mutum ne mai dadin murya a karaja hujjarami imam jarami ya fitar da shi an ibn shahab fadail al-qur'ani ababun falal qur'ani babu taganni babun waka bil qur'ani da qur'ani fa alimna sai muka sani da wannan bi haza da wannan anna sautal hasani murya mai daɗi wasilatun tsani ce ta zakiru billahi da za ta kai ka wajen Allah yanzu yanzu ai su baye sun faɗa haka su baye sun ce in mutum yana da murya mai daɗi shi shehin kansa ne shi shehin wanda ya ji ne amma an ba shi da murya mai daɗi to shi shehin kansa ne ya ciyar da kansa kawai to kaga yanzu abu musal ash'ari saboda muryarsa mai daɗi shi shehin kansa ne shi shehin sayyidina umar ne radiyallahu ta'ala an saboda abu wa bis sama'i da ji ne jin music nan ko na halak mai kyau yastazidu ahlullahi tabaraka wa mutanen Allah suke karuwa billahi cikin Allah wa yastagrukuna suke dilmiya fi wa yasrahuna suke lambu suke shakatawa wa yamrahuna suke nishadi fi masari alhaqi cikin makiyayar hadaran Allah wa amrahi da farin cikin sa fadi kashibul ilba yazo al-litabin kashibul ilba shabi na 73 وقد قال شيخنا شيخ ابراهيم رضي الله عنه شيخ يا فدا وهيك نبي شيخ تجاني رضي الله عنه وبقوله يكتم الكلام شيخ ابراهيم yace da magana shehu tijani muke cika magana sai da ake cikawa fi mas'alati a cikin wannan mas'ala ta jin kidadin nan ko waka kaza kaza fi mu'aradul kalami cikin magana shehu tijani an sama'i gaji din nan ba da kalami bayan shehu tijani ya kawo doguwar magana ya kawo hadisai ya kawo duk irin waɗannan abubuwa da malamai suke kawa Shehu Jani yake cewa wa kan min arifi da yawa daga masanin Allah yu hadu alaihi ake faranyo masa fi huzuri bis samai in ya je inda yake ji din in yana ji min al hadaratul qudusiyyah daga hadaran Allah min tuyudul ahwali daga faranyan ma'arifa wal ma'arifi da ma'arifa da ahwali halaye tafiya cikin haqaiqu fa yataraka sai ya haudihi da shi min al-maqamat na daga maqamomi cikin Allah ma la yatarakahu bil ibadati abinda ibada ba ta ya hawan nan ba wata fa'il awqati da lokaci duk ba ta ya hawan nan ba fi mi'ati alf amin ko da yayi shekara dubu ɗari yana yi min al-maqamat daga maqamomi to wa hikimatu hikima fi tawajud ahlillahi cikin rawan mutanen Allah da jin zikirinsu da rangajinsu ko jinsu ma kiɗe-kiɗen ma duk ana- mai kyau na Allah annahum ya atabiru na wasu duk suna zaton wannan zikir Allah duk ganin sa suke ambatan Allah ne suna fassara shi ambatan Allah ne bal ya atabiru na bari dai su baye su suna fassara kullu harakatin duk wani motsi su a duniya ma ganin suke a- a- zikiri ne ko na mota ko na babur ko na dabba ko na waye menene wani mai zikiri da yasa tafiyar doki idan ka kula ƙararta tana cikin zikiri ahadun ahadun idan ba doki galabin yake yi ba su kuwa galabin ko ka tagar ka ahadun ahadun a shi abul basir ya gaya mutanen sudan akwai wani kasar dinsa yake cewa ku dinga noma manomi ya ga zikiri yake yi don wannan jawo fatanyar da yake kamar yana allah allah allah allah allah allah su mai dinki ya ga zikiri yake kacar kacar kacar kacar kacar kacar allah allah allah allah allah zikiri yake yi sabida me ko wani ya ce yau ka ji wauta a'a ba wauta ba ce jiya jiya muka yi tafsirin wajen ko kulla harakatin kauniyatu duk wani motsi na kauru manzuratun wacce ake gani au masmu'atun ko wacce ake ji zikiran zikiri ne na Allah ba su suka faɗa ba Allah ne ya faɗa wa in min shay'in Allah ya ce ba wani abu ai ma min shay'in ba wani abu illa yusabbihu bihamdi sai yana zikiri yana tauzihi da godiyan ubangiji walakin la tawqahu na tawziya sai dai ku ne ba ku fahimta ya ka zo ka tsaya wa generator fitu fitu fitu fitu ya za ka fahimci zikirin sa amma me yake zikiri yake to ga yanzu me wannan fahimta jakin da bai fahimci bai yadda da zikirin bakin ba ma na dan uwansa mutum ɗan uwansa mutum mai cewa Allah Allah ko la ilaha illallah ma zagin sai ke ina kuma yanzu ya ce masa to ai ma komai ma zikiri yake ai kaga hazi akbar mai ukuce hako to wannan duk dai abu da aka kawo dan dai mu zamanto wayayyu cikin karatu rashin irin wannan wayewa cikin karatu duk ita kusa aka lalata karatu aka kai inda aka fito dinnan to hmm?
إن عبادي imana ليس لك عليهم سلطان sultan inna ibadi ai dama magana shi din da za aka za haka ko to inna ibadi bayina almu'minina mu'minai laysa laka alaihim sultan baka da wato karfi akan su fasalludin baka da rijaye akan su wa kuwatin da karfi ai baka da hannu akan su وكفى بربك wakila وكيلا ubangijinka ya isa wakili a kansu ubangiji ya isa mai kiyaye su wakili a kansu ko iblis ba zai iya batar da su ba duk za ki amfani da abubuwan amma su kuma daga Allah suke ji ai ha gani yanzu je muka karanto ko to iblis su ko wannan ba ta ma shi ma ko ya faɗa iblis ya iya bata amma bai bai ƙarya an ce ya isa mutum ya san ƙarya sharri ce hatta iblis bai dai ƙarya ba hatta iblis bai dai ƙarya ba shi da kansa ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasin sai bayin ka tsarka kanka wannan ba zan iya batar da su ba Allah yake ai alfal- gaskiya ka faɗa haka magana take to inna ibadi bayina din nan da kace ba za ka yi batar da su ba to haka yake laysa laka alayhim sultani ko wa kafa bi rabbika wakila ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من in فضله rabbukum shine uba- ubangijinku allazi shine wannan da yuzi lakum alfulka yuzi yake ya jiri yake gudanar da kuma da da- yake gudanar muku da alfulka a sukuna jiragen ruwa fil bahari a cikin teku Allah ne yake gudanar da su jiragen ruwa din nan to ko dai an sa injin yanzu ma generator mai gudanar da su dai daga ikon Allah ne in ba haka nawa ne kana tafiya cikin mota lafiya ta kalau kuma ta ki ta cije ka mutu ma gaba da sai ka ji ana karfe kenan ba shi da amana ya kudu da Allah Allah ya nuna ma da ikon sa ne da shi yake yin komai ko to ubangiji ne yake gudanar muku da jiragen ruwa fil bahari a cikin teku litansagu domin ku nemi fauli daga falalansa ai ku nemi wato falalan Allah a duk tijarati da yin arziki yanzu ma ya zama ma ana yaƙe yaƙe ma duk a cikin jirgin ruwan da kuma dai duk abin da ake yi da shi إنه كان Rahima بكم رحيما Ubangiji mai jin kai ne gare ku fi tafsiri ha cikin hore muku wannan jirgin ruwa وإذا مسكم الضر في البحر دل من تدعون إلا wai إياه za masa kuma duru idan shiddatin tsanani ya same ku fil bahari a cikin tekun nan kaufal garaki tsoron tsoron zulmiya kuna ciki jirgin ruwa na tafiya lafiya kalau guguwa da taso ta ruwa shikenan igiyar ruwa ta kada kuma jirgi ya dinga tambal tambal kuma ku ga halaka ga za a halaka balla man tad'una gaba an ku sai kuma kan kuma duk su bace daga gare su duk wanda kuke kira ba Allah ba dinnan kuma duk sai ya bace man tad'una wanda ta abuduna kuke bautawa illa iyahu sai ubangiji za ku kira rannan ta'ala wahada wa ai rannan kuma duk wani Allah kuma sai ya bace duk gaba ki ko sai ubangiji za a kirawo rannan ko wannan aya ba ba aya mai daɗi ga arifi irin wannan shi wanda ya canja mata fasara yana ganin ai wani ya ce ai ai ka gani su kafirai yanzu masu fa na da su na da idan suka ga halaka sai su sai su kirawo gumakansu amma ne yanzu in sun- lalle suka ga halakan ne ma za su kira nasu gumakan to shi ba Allah ba haka ya faɗa ba ai sanan zaka san ashe abun ba ɗaya bane ba ɗaya bane tunda shi wanda ya san banza ne nasa ai da ya ga halakan bai kira banza ba to duk wanda kaga ya ga mutuwa ya san yanzu ya ga mutuwa ya kira abu sai ya san wannan abun ba banza bane ba haka ake nufi ba ai sannan ma mutum zai ka arifi zai kare karewa cikin Allah tabaraka wataala ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira bawan Allah ne. in aka kira shi an kira Allah tabaraka wataala in aka ji shi an bi Allah lamarin wacce mutuwa ce tafi daɗi ka mutu kana faɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko za a yi ma hukunci a ce ka faɗi wani Allah ka mutu kafiri eh wanda mutuwa ce ta fi daɗi ga mutu kana kirawo malaminka wanda ya sanar da kai addini ko wanda ya koya ma zikiri ka aje an yi tsoro ko ka kira shehu tijjani radiyallahu anhu ko ka kira sida abdul qasim ko ka kira shehu ibrahim ko ka kira wani sharifi daga sharifai jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai mutuwa ta yi daɗi mutuwa ba mun karanta ba ko mutum sana'a ya saba fa- ya saba yi silai silai hajiya kwabo kwabo ko hazmatun bi falsin danka ɗaya naira ɗaya danka ɗaya naira da ya zo mutuwa ya dinga danka ɗaya naira ɗaya ya yi mutuwa mai kyau halattin sai ya dinga faɗa saboda tsabar ya saba har da ya zo mutuwa abin ya zo ya fa- to lafiya kalau ba za a ce ya yi mummunan mutuwa ba amma duk an taku abubuwa ko to balla man tad'una illa iya duk wanda kuke kira ba shi ba kun ai ta abuduna tad'una ai ta abuduna duk wanda kuke bauta ba shi ba sai sai bace daga wajen ku illa iya sai shi kadai fa innakum tad'una wa Allah za ku kira wa haka ku shi kadai li annakum domin ku fi shi da tun kun shiga cikin tsanani wanda la yakshifu ba ne yaye ta illa hu sai shi فلما نجيكم إلى البر أعرضتم idan ya tsayar da ku falan ma na je ku yayin da ya tsayar da ku kuma min algaraki daga dulmiyan nan wa ausalakum Allah ya sadar ya kai ku ila albarri zuwa tsibiri lafiya kallon kuma kuma kafa ku ta taka kasa kuma sai a dawo da shegantaka a arautun sai gashi kun ba da baya an tauhidi ga barin tauhidi din nan وكان الإنسان kafura dan adam dai jahidan wato mai musun ni'ima Allah ne dan adam dai butulu ne da- wato da- daga ni'ima Allah tabaraka wa ta'ala jinsin sa ba duba أفأمنتم أن يقصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاسبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا to wai in ji Allah tabaraka wa ta'ala wai tsoron na teku ne kawai to kuna watan ba ni da wata hanya da zan iya halaka ku sai a teku kawai ita kasar ba zan iya tsaga ta ta shi- ku shige ciki ba ai ko kana kan ƙasa wai ka ji tsoron Allah ba wai ka su ka nutsu bane illa dai in kana teku nan ka fi ganin mutuwa ko in kana jirgin sama nan ka fi ganin mutuwa amma dai in ya sauka ko in kana tafiya kafin ka zo gari nan ka fi ganin mutuwa amma gani kake in an shigo cikin gari dan ɗaya ɗan shawaki da za a cikin gari ba za a mutu ba ai duk ko haka yake gani amma duk abin ba haka yake bane kiyayewar Allah dai kawai to a- a- a- to ko amamintu ko ku kun amince ne an yaktuba bikum Allah ya kisirce ƙasa da ku ya zara ƙasa ku shige nawa ne aka girgiza ƙasa mutane duk halaka a ciki ana zaune lafiya kalau a cikin garin ba guguwa ba kawai kawai ƙasa ke girgiza duk a shige a ciki ko to wai kun amince ne an yaktuba bikum Allah ba zai dare ƙasa ya shigar da ku ciki ba janibal bad shi tsibirin ba zai kisirce da ku bane Allah ba zai haka da ku bane ka karuna kamar yadda aka yi wa karuna aw yusila alaikum ko Allah ya aiko muku hasiban wato guguwa yarmikun da zai jefe ku bil hasba'i da tsafan kwali kamar yadda aka ka kaumi lutun kamar yadda aka mutanen annabi lutun ba suna kan ƙasa sun bane aka aiko dutse ya dinga jifan su sai da ya kakkashe su duk gaba shi to kun amince ne Allah ba zai muku haka ba sun ba za ta ji dole kun wakila sannan ba za ku samu hafizan mai kiyayewa gare ku ba illa huwa sai shi أمنتم أن يعيدكم فيه تارة الكرة فيرسل عليكم خاصفا من فيه فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيئا amamintu ko ku kun amince ne to shikenan yanzu a haukanku kan ƙasa ba halaka to shikenan kan ƙasa ba halaka a je kan ƙasa ba halaka to ba za ku fa- ba za ku ƙara komawa kan jirgin ruwan ba ne ko ka kai zai shiga jirgin sama ba ka ƙara shiga ba to in ran da ka koma jirgin ruwan Allah ya ce yau na kama ka yau to kuma waye yake son kwace ka ko ban ka shiga jirgin sama Allah ya ce to da ka yi ta rashin kunya da ka ganka akan tsara to yanzu ka shigo jirgin sama to na kama Hmm? to waye zai kiyaye ka nan kuma amma min tumu ko kuwa kun kun kun amince ne an yi da ku Allah ya mayar da ku ya jawo ku ku daɗa dawowa cikin jirgin ruwan fiye cikin sa fil bahari cikin teku taratan wani lokaci ukura wani kuma fayin sura alaikum sai ya aiko muku asufan shi dai wannan tsawa din nan da iska din nan mina bihi na daga iska rihan wato iska ce shadidatan mai tsanani la tamurru bi shay'in ba ta shige ta wani abu illa qatfatu sai ta karere abun ko menene fa taksiru fulkukun sai jirgin ruwan naku ta karere bai guri ka sai Allah ya dilmiyar da ku bima kafartun da abin da kuka kafirce ai da kufuri kun sabi da kafircin ku sun la ta jidu sannan ba za ku ba za a samu lakun gare ku alaina a kanmu ba tabi'a ba wanda zai zai ce wai ne Allah dan me aka yi musu haka ne wai sai zo ya gaya mana haka tabaraka wa ta'ala ba wanda zai zo ya bibi juna wai isa Allah ya abu kazo kace Allah wai dan me aka yi haka la tajidu lakum alaina tabi'an ba wani wanda zai zo nasiran mataimaki au tabi'an ko wanda zai ce sai an bi diddigi yanzu a kafa kwamitin bincike wai ya aka Allah ya musu haka ne ka taba ji an yi haka ba wanda zai haka ayyu dalibuna ba wani wanda zai zo ya nemo mu ma fa Allah dukun da abinda muka aikata da aikata da ku wai dan menene ba wannan wala qad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat ولقد كرمنا بني آدم وبنجي تبارك وتعالى يقول ولقد حقيقة والله كرمنا بني آدم والله من جنوة مدان آدم وبنجي ما هيك هذا والله كجنوة ما مو الله ولقد كرمنا بني آدم والله حقيقة أنا جنوة مدان آدم بالإلمي كإلمي والنطق دمغنا وأتدال الخلق da daidai kan halitta bai zama ƙato can kaman dutse ba bai zama ɗan ɗan kaman tsuntsu ko wani abu ba a'a halitta ɗan adam ta yi kyau ta yi daidai idan da haka inda ya zama dutse ka shiga mota su shiga jirgi ko kaya abu to wa ati da zai kalbi da dai san halitta wa gairi zalika da wannan wa'annan na daga girmama girmama da lewa dan adam wa minhu yana daga girman dan adam taharatuhu sarkin su ba adal mutu bayan sun mutu dan adam ya mutu ma kafiri ne gaba daya sai a wanke shi a nade shi kuma a binne shi ayi masalla Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji mai girma da daukaka kalakal ashiya'a ya halitta abubuwa wa karrama bani adama a cikin abubuwan da Allah ya halitta har da dan adam amma Allah ya girma dan adam a cikin duk abin da ya halitta faddala bani adama Allah ya girma dan adam ala jami'i ma khalaqa abisa duk abin da ya halitta falkalku halitta kismun kashkashi ne halitta ta kasu uku duk abin da Allah ya halitta ya kasu uku minhum rauhaniyun akwai ruhanai wanda su ruhi ne mala'iku na sama al'arshi kursi kaza wayannan duk ruhanai ne laysa lahum ajsadu ajsamu ba su da jiki wala yakuluna ba sa ci wala yashrabuna ba sa sha wala shahawata lahum ba su da sha'awa haula'il mala'ikatu wannan sune mala'iku to wannan ba sa saban Allah la ya'suna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yumaruna wa kismun akwai kashi na biyu kuma baha'imun dabbobi sandararru duk wani abu da ba dan adam ba ba mala'ika ba to su kuma wa'annan ya kuluna suna ci wa yashrabuna suna sha kuma suna saduwa gayatu ma indahu mutukar abin da yake wajen dabbobi min al'aqal na daga hankali al'aqal ya al'aqal ya za a ci duk dabbar da Allah ya hankalin da ya bata hankalin ya za a yi farauta in zaki ne ya za a yi farauta ya za a yi dabara ya za a yi kwantan bauna ya za a yi iya kwantar da abin farauta hankalin da aka ba su kenan ya za a iya ci ya za a iya sha wai shirabu ne ya za a iya sha idan ruwa ya kare daga nan za ka ga namun daji sun tashi daga wannan daji sun tafi wani daji su da kansu ba wanda ya kora su gwara shanu za a ce fulani ke kora su ko amma wa'annan namun daji su da kansu za ga idan damuna ta bar wani waje zabiyar za a ga tsuntsaye sun yi hijira za a ce wa'annan tsuntsayen daga amerika ma suka yi hijira ko daga tafiya mai nisa amma tsuntsaye za ga su zo inda ruwa yake inda lambu yake da sun ji inda suke can ruwa ya dawo ciyawa ta sai su kuma tasowa su kuma yi hijira din nan kaga so ina da Allah ya ba su wannan hankali amma hankalin ci hankalin sha shi dabba kenan gayatu ma inda min al-aqal al-aqal wa shurb shuguluhum kai da kawo wa dabbobi budunuhu cikin su dai wa furudi sannan kuma an ta an sha kuma a yi ta gunsuru kuma a yi ta gun akuya a yi ta barbara jaki ma duk dai kuma dai wa'annan abubuwa uku shine abu wal insanu dan adam ja'alahu Allah Allah ya sanya tsakiyar wa'annan abubuwa guda biyu tsakiyar masu haske mala'iku masu ibada da tsakiyar dabbobi dan adam ne kuma a tsakiya shi dama wasa ne dan adam shi yana tsakiyar wa'annan wasitatan tsakiya baina hazain tsakanin wa'annan fihi ruhaniyatu tun daga cibiyar dan adam har zuwa kansa akwai ruhaniya a nan mala'ika ne nan wajen akwai zuciya sai ta ma'arifa sai ta ilimi sai ta sanin Allah akwai kwakwalwa wa ya tafakkaru na sai ta tunani cikin Allah cikin halittar Allah cikin wa ya tafakkaru na fi kalki samawatul ardi baki ya ta zikiri ya ta kaza hannu ya ta rubutu ya ta addu'a ya ta jancarbi ya ta alherai dai ya ta neman halattinsa da zai ci amma daga cibiyarsa kuma zuwa ƙasa kuma dabba ne nan wajen nan kuma a yi saduwa da iyali a yi kaza a yi kaza to nan kuma dabba ne a nan wajen ko to da adam shine Allah tabaraka ta'ala sai wasu da tsakanin wannan fihi ruhaniyatu akwai ruhi a saman sa to shakilu ruhaniyatul malaikati yayi kama da ran mala'iku din can ta saman sa wa fihi hayawiyatu akwai dabbanci kuma a jikin sa to shakilu hayawaniyatul baha'im sai kama da dabbancin dabbobi al-insanu dan adam ya suluhu shi ne wanda shi na adam automatic ne zai iya zama malakan mala'ika kama ya suluhu dan adam zai iya zama dabba daga dabbobi wa kama ya suluhu dan adam zai iya zama shaidanan shaidani ma daga shaidanu wa kama ya suluhu dan adam zai iya zama subu'an zaki yadda rusu ya dinga halaka wancan ya kashe wancan ya halaka ya sati wancan ya kaza kaza dan adam zai iya zama wannan wal insanu dan adam fihi quwwatul gazabi yana da karfin fushi dama dan adam yana da abubuwa guda uku a zuciyarsa fushi kwaɗayi hankali da mala'iku suka kalle shi suka ga fushi da kwaɗayi suka ga hankali sai mala'iku suka ce a wannan barna zai yi hankalin nan shi kaɗai ba zai iya rinjayar fushi da kwaɗayin nan ba kwaɗayi shi zai sa kai dabbanci duk gaba ɗaya fushi shi zai sa kai kashe-kashe gaba ɗaya hankali kuma Allah ya baka shi zai sa duk waɗannan da kwaɗayin da fushin ka tafiyar da su hanya mai kyau hanyar shari'a shi kuma hankali zai baka ba to shi ko Allah ya ce na san abin da baka sani ba hankali yana da ƙarfi in Allah ya taimaki mutum ya yi zikiri da yawa da zai iya kwantarol ɗin fushinsa da kwaɗayinsa duk gaba ɗaya to ɗan adam Allah ya sanya kuwatul gazabi ƙarfin fushi wal gazabu fushi muqtabahu abin da yake kaiwa al-imtirasu kashe-kashe ka tubu'i kamar zaki mutum zai zama yana kautan mutane yana kashe su tun daga zagi tun daga harara ta kai zagi ta kai kashe-kashe al'insani idan ta biya halatar gazab dan adam in ya bi fushi hatta kana shugulhu har ya zama ba shi da wani aiki sai dai bacin rai sai dai kwaɗayi to an yaftari safakat zai dinga kashe-kashe ne kawai ba za a ga alheri a wajensa ba kashe-kashe zai yi ko karatu zai karatun kashe-kashe zai dinga yi ko ibada zai yi ta kashe-kashe ba shi da wani abu sai kisa kawai don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana wasiya wasiyar da ba wata ƙari a kansa kuma ya nuna shi mai tarin hikimomi ne mutumin da ya ce ausini ya rasulullahi imin wasiya kala la ta gazau kakkai fushi duk abin da za a yi a kaɗa a raya kakkai fushi har a dinga cewa wani sha sha sha ya mutumin da baya fushi ka gaya masa abu eh dai kakkai ka je kayan da kai sha sha sha ne kala la ta gazau kakkai fushi saboda manzo Allah ya san duk sharri yana cikin fushin nan la ta gazau kakkai fushi to shi kenan zai zama fakat da min hukumul insani to dan adam in ya zama haka ya fita daga dan adam ba dan adam ne shi ba ila hukumul subu'iyyah ya zama dabba ya zama kura ya zama zaki fa huwa subu'un zaki ne shi wa sharrun min subu'i kai ya bi ma zakoki ko guraye sharri in ya zama haka saboda ai ba kaman su bane to amma kuma yanzu saboda kuma dan adam yanzu in zai yi dabbanci zai hada makircin dabba da nasa makircin kuma sai nasa ya fi biyu wa idza tabi'a quwwata shahawati in yafi karfin fadayinsa kuma sha'awarsa to falan yashtagil ba zai shagala ba illa bi fadanihi mai ciki zai ci dai ko mai lauje ya yanko ciyawa ne kawai a ci kawai fadanihi wa farjihi kuma mata kowaye ta halal ta haram ta abu shine abubuwan da muke ganin wayannan turawa dabbobi ko su abinda baka taɓa tsawo ma iya gani saboda dabba ne kawai farji ne sha'awar farji ta kawai ya firu bahimatan sai ya zama dabba in huwa illa kal an'am Allah ya ce su kaman dabbobi ne bal humu adallu bal dai sun fi dabbobin nan dabbanci wai za sara bahimatan idan adam ya zama dabba fa huwa sharrun min al bahaim zai bi ta sharri dan zai hada makircin ta kuma ya hada makircin sa nasa shi zai hada nata ilimin da nasa zaka zai bi ta li'annahu domin shi bayya'ar ruhaniyata zai tozarta wannan ruhin nasa wa idza shagala bil makari idan dan adam ya shagala da makirci wal kadi'ati da yaudara wal kiyanati da ha'inci kashe yaɗi sai ya zama sai ya zama kamar shedano hatta sara zalika da abu haɗin wannan ya zama halinsa sara insanu zai zama dan adam ne a hoto wa huwa fil haqiqati shedano amma shedan ne a haqiqa wa sharrun min shaytanin zai fi shaytan shaytan shi dan ya hada makirci biyu ga makircin shaytan ga nasa ga karfin da yake da shi ne ya zama kalifan Allah yanzu zai biyar da wannan karfin kuma cikin sharri to sai ya suna shaytan in shaytan ya ganshi ma sai ya gudu saboda ya ga shaytanin shaytanu wa idza jahada to yanda ka ji haka in dan adam ya dabbanci zai fi dabbobi dan ya hada karfi biyu in dan adam ya shaytanci zai fi shaytanu dan ya hada karfi biyu wa iza jahada haka dan adam in ya ji alheri ya dinga kokari yana gyara zuciyarsa hatta tahara har ya tsarkake zuciyarsa min albahimat daga dabbanci wa subudiyyati da ta mutane dinkan kaman kura ko zaki wa shaydani ya ya fita daga shaydanci din nan wa alhaqaha ya hada zuciyarsa bil mala'ikati da mala'iku bika saratul ibadati saboda bautawa Allah wa zikrillah da ambatan Allah wa kafa'il ma'arifat da tsarkin sanin Allah wal qurb min Allah da kusanci zuwa ga Allah yasiru min jumlatil mala'ikatu dan adam ne amma mala'ika zai zama cikin taron mala'iku wa huwa khairun min al mala'ikati zai ga mala'iku dan ya hada da karfin su da karfin sa shi ya hada da karfin mala'iku da karfin sa zai kuma mala'ikun duk gaba gida ai haka ahlus sunnati suka tafi ash'ariyanci shugabannin yan adam sun fi shugabannin mala'iku annabawa sun fi jibrilu da mika'ilu da isra'ilu da azra'ilu annabawa sun fi wa'annan ba ba darajar su daya ba haka kuma bayin Allah muminai sun fi bayin Allah mala'iku sai dai wa'ancan hudun shauran kuma bayin Allah duk sun fi manya-manyan mala'iku kuma sai dai wa'annan guda hudun ne haka sibiliyan din jama'a sun fi sibiliyan din mala'iku wanda ba a faɗa aikinsu ko kaza kaza ba suna sun fi dan adam dai alai halin ya fi in yaji Allah sai dai in shaidani ne a uzubillahi ba wanda zai hada shi kuma ga wajen sa san in shaidani ne zai yi kafada da kafada da shaidanu har ya fi su in dabba ne zai yi kafada da kafada da dabbobi har ya fi su in mai imani ne mai zikiri ne mai tsarki ne Allah ya sa mu ciki zai yi kafada da kafada da mala'iku har ya fi su wani dan ya ce wai mala'ika ya kawo masa salati to sai ne jiya muka karanta manzo Allah ya ce da za mu tsauna cikin imani mala'iku za su dinga gaisa haka mu kan shimfiɗa da mala'ika ya bashi wannan sai ne sai ne kake ganin wani kayan kara ne to sai ne ne ai ya fi mala'ikan gaba da nawa mala'ika mala'iku suka suka fake da wa'ansu bayin Allah duk gaba da to baka san dan adam mutum ya dama wai ido mai mai karaina ko ita wanda nake gani yau da kullum ko kasancewar ka dan adam daidai ka ga dabbancin ka ka ga azzakarin ka ga wane ne gani kake kai shirme ne saboda shirme kawai ka kama hanya amma kalifan Allah ne kai tabaraka wa ta'ala to dan adam babban abu ne da haka muga girman yan adam komai ma muga girman ka bare dan adam to ya zamanto ba wai ka kashe dabba ba ba wai ka kashe shedani ba kai dan adam ma kake kashewa ina za ka yi da jinin sa wajen Allah ya za ka yi da shi wannan hadari ne kwarai ba wani karatu da zai gaya ma ka kashe dan adam kakka yadda da wannan karatu kuma kowa ya kama manzo Allah ya dubi Ka'aba ya ce kina da girma wajen Allah wallahi mu'mini ya fi girma wajen Allah mu'mini ya fi girma wajen Allah to mu yi mu hatara kwarai da gaske ana ta koya karatu cika ba kai ba gingi mutum banza ne wane ne banza ne mai zikiri banza ne dan bid'a banza ne kaza kaza shikenan ai ta mammakewa tun ana zagi tun ana har ya kai yau kashewa a zo mutane suna sallah a masallaci a jefa musu makamai me za ka gaya wa Allah za ka ce Allah aiki ne ba in ya ce ni suke bauta za ka ce ai bautar banza suke yi to ya gani ni asara kwarai da gaske to da adam mai girma ne to zai yi kafaɗa da kafaɗa da mala'ikun nan ko kuma wa huwa khairun min almalaikati har yafi mala'iku ma fali haza saboda haka al-insanu dan adam salaha ya gyaru an ya kula fihi Allah Allah ya faɗa a cikin sa ulaika hum sharrul bariya wa'annan su ne mafi sharrin halitta dabba wanda ya fi dabba to zai zama karkashin dabba din ko wanda ya fi shaidanu zai zama ya fi shaidanun ma dan haka Allah yake ma sharrul bariyati shine sharrin halitta kama qala bihi kamar yadda Allah ya faɗa cikin ɗan adam kuma ula'ika hum khairul bariyati wa'annan su ne mafifitan halitta duka duk abin da ba Allah ba ɗan adam ya fi shi in ya bi alheri ya fi shi kaga ai ƙarshe mala'iku to ɗan adam ya fi mala'iku in wajen abu ko ko sharrul bariya duk abin da ba Allah ba in ya kai sharri to ɗan adam ya fi sharri shi kuma ɗan adam zai iya zama sharrul bariyati ɗan adam zai iya zama khairul bariyati laƙar kalaƙa na linsana ubangiji kuma yace mun halitta dan adam fi ahsani taqwimin a cikin halitta madaidaiciya sun maradadnahu sai gashi mun mai da shi asfala satibina karkashin ƙasan makaskanta shi din nan da yake khalifa na shi din nan da yake abokin zama na abokin hira na abokin kaza ana jalisu man zakar kaza sai gashi mun yi fada har na mai da shi duk wani kaskantacce ma ya fi wannan kaskantaccen kaskanci a'udhu billahi idza lahika bil malaikati idan dan adam ya hadu da mala'iku fa huwa afdalu ma khalaqa Allah to shine mafi cin abin da Allah halitta wa idan hada idan dan adam ya sare ila al baha'im ya hada cikin dabbobi aw ila shayatin ko cikin shaytanu aw ila sabai ko zuwa masu kashe mutane fa huwa sharrul bariyat shine sharrin halitta kullu insani duk dan adam kalimatun Allah kaliman Allah ne na fi juz'in min al mawjudati Allah ya bashi kalifatun wa'ansu halitta an bashi tsaron kansa ma ko ba ka mallaki kowa ba ka mallaki iyalinka ko ka mallaki gidanka ko ba ka mallaki gidanka ba ka mallaki kanka kai kanka gaba kai ma ba gashi nan ba duk wani abubuwa da aka ce Allah yana da su kai ma ka tara a gidanka kai ma kana da kujera kai ma kana da gado kuma kai ma kana da sama ma hajji ne ne da kai ma kana tantance ma kuma kan gadon ka shike ne ga kai aje a ce da hajji aka zaka wai kai ma har ma'aika ne da kai kai ma gashi nan ko haji kalifancin ya motsa kuma haji kalifancin ya motsa to ko baka mallaki kowa ba ko baka mallaki iyalinka ba ko baka mallaki ƙasa ba to wa kullu insani ko dukkan dan adam rabbu shay'in mamallakin wani abu ne ubangijin wani abu ne ma'ana ya mallaki wani abu kullu insanin dukkan dan adam malikun mamallaki ne da anna Allah tabaraka wa ta'ala malikun domin ubangiji mamallakin abu ne to shi kuma kalifan Allah ne dole shi ma ya mallaki wani abu wadda alal insana kalifatan anhu Allah ya sanya dan adam kalifansa al-maliku sarki kultu inda hu marakibu dole sarki ya zama yana da abubuwan hawa dole sarki ya zama yana da dawakai ko yana da manyan motoci na hawa Rolls Royce din nan na hawa duk gaba ke dole tun da adam ma kalifa ne sarki ne shi kansa to dole ya zama yana da abun hawa dole sarki ya zama yana da bayi masu yi mar aiki kuddamu fada ko to dole sarki ya zamanto yana da masu faɗar sufikansa masu faɗar magana su mutarjimuna masu faɗar sarki ya ce kaza sarki ya ce kaza wa inda hul jawasisu dole sarki ya zama to yana da yan rahoto gwamnati ma'ana dole gwamnati zama tana da yan rahoto ya tuna hubil akabat za su dinga zuwa mata labari fal insanu dan adam kullu insani wannan dukkan dan adam ma kowanne ne inda hura jilali yana da kafafuwansa guda biyu wannan da wakansa kenan me kake nema ko bayan wannan yana da kafarsa guda biyu tusuli hali suna da inganci lil wusuli ila ayyi mahalin kafan nan biyu za ta iya kai ka ko bayan duniya inda za ka iya hakuri ko bayan ba akwai turan baturan da za a ce ya kewaye duniya da kafa ba akwai shi wani ya kewaye duniya da kafa wani ya kewaye da keke wani ya kewaye da kaza kaza to ka gani to kafan nan ta ka inda ya kai hakuri za ka kai ka ko ina ne ko ina in dai ka za a je to kafa ka za ta iya kai ka to me kake nema bayan haka kuma to haka kai ma kana da abun hawa kenan to lil wusul ila ayyi mahallin sha hadhihi marakibuhu wannan shine abun hawa ta sarkin nan dan adam kama rakibin daulati kaman abin hawan sarki ko gwauna ko shugaban kasa wala huwa abidun dan adam yana da bayi ya tsumuna da suke hidimarsa ya dawo hannayensa akwai wani bawa da ya fice hannunka ga su ne da ma hidima ya ma saƙa ya ma kira ya ma yaki ya ma noma ya ma ya jawo ma arziki to wannan su ne hadimanka fa kullu ma arada duk abin da tsada yake nufi an yi amalan zai aikata fa ya dahu salihatan hannunsa za ta iya wannan aiki bi kulli amalin kowane irin aiki ne abidun yakdumuna wannan sune bayin da suke wa dan adam hidima da'ima laysa minka inna ma huwa min Allah daga Allah ne amma kuma Allah ya sawwake ma wa inda hurur rasul dan adam yana da yan gadi ya haru su da suke tsare shi yana da CID sa shi ma wanda suke yana da yan gadi da suke tsare shi aina ne idan dinansa guda biyu la yashtagila ne idan nan ba sa aiki illa fi hira sai dan su tsare ka su za su gano ma yi wannan abu mai kyau ne bari tsaya yi wannan abun ba tashi hankali kai wannan abun fa a kauce shi su idan ka su za su gano ma wannan to ka gani ko yadda gilani bi ras wala hu jawasitun dan adam yana da yan rahoto yana da CID wanda suke kawo man gulma ko ka za a yi maka kaza kaza duk su ya tuna wajil akbar uznani kunnuwansa guda biyu wayannan sune CID ka yadda mai alil lil akbar su za su jiyo ma labarai dama da ana faɗan labarai su za ka kai wai me ake cewa ne to kunnuwanka za ka faɗa da su wala hu tarjumani dan adam yana da sa wanda shi yake faɗan abin da zai yake so al-lisanu shine harshe kullu ma hammal qalbu duk abin da zuciya take nufi an yandiga bihi yayi magana da shi ballaga hul lisan sai harshe ya isa zuciyarka ce za ta so abin sai harshe kuma ya faɗi abin da zuciyarka take so amma sirrul ladhi fi rukubi amma sirrin da yake cikin hawa wa hamallahu da Allah ya ce hamal fala ya ta'atani qaytun daga ba a faɗa wannan sirrin da yake cikin wa hamallahu din wannan kan ba a faɗa yana daga cikin sirrin Allah tabaraka wa ta'ala ولقد كرمنا بني ادم حقيقه من جنوا دان ادم وعملناهم من دوجه su fil barri akan kasa ala dawabi akan dabbobi wal bahr mun dauke su a cikin teku ala sufun abu jiragen ruwa al insanu dan adam qabla an yulada tun gabanin a haife shi kana fi badan ummi ka adam sarki ne kullum yawa menene Allah ta warka mun halici dan adam da dadi inda linsana kuluka halu'a dan adam an haife shi da daɗi da haka bai san komai sai daɗi to dan adam dan hutu ne shi kullun a sama ya gade kafin a haife shi cikin uwarsa ya gade har yau da a ɗauke ake da shi yana ciki a ɗauke yake uwarsa ce take ɗauke da shi bi baɗin ummi a cikin uwarsa wai za ka raja idan ya fito min baɗin ummi daga cikin uwarsa yarkabu ala zahar ummi kuma yanzu a dinga goya shi sai a dinga goya shi wa iza na sha idan ya girma kuma yarkabu ala dawabi to kuma yanzu shi zai samu abin hawa ya dinga hawa ko keke ko babur ko mota ko doki ko jaki ko waye ko abubuwan nasa ma wa sufuri ko ya hau jiragen ruwa wa sayyaratu ko ya hau motoci wa ta'iratu da jiragen sama hatta iza mata har in dan adam ya mutu ba jansa za a yi a kasa kirin ba a'a yarkabu ala nashi makara za a dora shi kuma duk a dauke shi akan kafadin mazaje har in ya mutu ma daukar sa za a yi dan adam dan hutu kenan ko a ta ya buluga alqabaru har akai shi wajen kabari to sannan sai a sauke shi kuma a sa shi a cikin kabari idza kana kariman idan ya zamanto bawan Allah ne inda rabbi idan mai daraja ne a wajen Allah to fa har kabarin da aka sa shi fa hawa zai ci gaba da yi har cikin kabarin hawa zai ci gaba da yi wajen kiyama ya tafi a haye yau mana shirin mustaqila ila rahman wafdan akan abin hawa zai tafi wajen Allah to kuma aje a yi ta hawa aljanna wa iza kana qad asa amma idan ya muna na to haka zai ta hawa hatta ya dukul aljanna ta ya shiga aljanna wa iza kana qad asa al mu'amalata amma in ya muna na aiki tsakaninsa da Allah Allah ya kiyaye mu baina huwa baina rabbi tsakaninsa da ubangijinsa hunalika yan azidu to zai ta hawa dai yana cikin uwarsa a hayeke a bayan uwarsa sannan ya zo ya ta hawa dabbobi sannan in ya mutu mazaje su ɗauke shi akan kafaɗa to shine ƙarshen hawan da zai yi wannan in in ba na Allah ba in Allah ya yi fushi da to shine ƙarshen hawa zai walakin yan azula amma an tuge shi daga nan ba zai ƙara hawa ba sai dai a haushi walakin huwa fi nash'atihi amma da adam tun daga rayuwarsa ila wusulihi ila al-qabri zuwa saduwarsa da kabari fa huwa rakibun a haye yake da'iman wa sirru rukubi na gaya muku sirrin hawa fa kullu la yata'atta an yuzkara ba za a faɗa sai ko sai a je a yi ta bincikowa ko lalle sai a duba maganganun sufaye da ta kai gaba ki da manya wa razaqnahu mun azza dan adam mina tayyiba su daga dadada wa fadallahu mun fifita su ala kasirin absatilin mimman kalakana na abubuwan da muka halitta kalbahaini mun fifita yan adam akan dabbobi wal wushi da dabbobi wal kalbahaini kaman dabbobi na gida da wanda ake ci da kaza wal wushi da dabbobi na daji duk mun fifita dan adam akan su tafdilan fifitawa yawma nad'u kullu unasin bi imamihim tuna ranar da zamu kirawo kowanne mutane bi imamihim da uwarsu mace wannan shine gangariyan fassara amma mai fassara yace da annabinsa ko da abu zamu zo wannan amma tafsirai ya zo a cikin tafsirin kurɗabi muhammadu dan ka'ab ya faɗa sun karɓo hadisi yau mana tuhu kulla unasu ranar da zamu kira ko inna mutane bi imamihin da uwarsu uwayensu mata bi ab- bi ummahatihim da uwayensu mata wal imamu imamu jam'u ummi tari ne na uwa alatul hukama'u masu hikima sun ce ranar tashin kiyama Allah yanzu a wannan aya ya ce ranar tashin kiyama ba da ubanmu za a ki- nan duniya kowa da ubansa ake kirawo shi Isma'ila Umar wane kaza wane kaza haka kowa Ahmad Yunusa kowa da uwa, da babansa za a kira nan duniya kowa da ubansa za a dinga kira shi amma na tashin kiyama ba haka bane amma kuma kakka ce a nan duniya za ka yi abin tashin kiyama za a kira kowa da ubansa amma ranar tashin kiyama Allah kuma kowa da uwansa zai kira shi wai na ya isa girman uwa kuma masu hikima suka ce a akwai dalilai guda uku وفي ذا- وفي ذلك ثلاثة أوجه أكوي فسكا غدا هدو من الحكمة لا daga hikima لأن عيسى saboda yanzu Allah ya kira kowa da ubansa kowa da ubansa na tashin kiyama annabi Isa ya kira shi da wa ina ubansa yake shi eh, kalma ce ta Allah kun fa yakunu ce shi kuma ba dan Allah bane bari mu ce Allah ne ubansa a'udhu billahi shi kun fa yakunu ne jibril aiko shi aka yi da shi bari mu ce jibril ne ubansa to annabi Isa dan haka Allah zai kira kowa da uwa har shi in an zo kansa a ce Isa dan Maryam Isa bin Maryam to wannan hikima ta ɗaya kenan wasani na biyu kuma dan Allah ya girmama sayyidina Hassan Allah ya girmama sayyidina Husaini jikokin manzo Allah suna da uba gangariya sayyidina Ali amma bai kai sai da Fatima ta Zahra ba bai kai ba dan su kuma Allah ya kira su da wannan uwa ita ma a bata na ta falala dan Allah ya girmama ta wa'annan ya'ya su ma da uwarsu da haka kowa ma da uwarsu za a kira shi wani dan wance wani dan wance hasan dan fatimatu zahara husaini dan fatimatu zahara wannan girma ne da ba ba kamar sa duk gaba gida to wannan kenan sai dan kuma ƴaƴan zina su ma Allah Allah mai karamci ne Allah bai so kowa ya kunyata ba laifin su bane ba su komai ba masifa aka jawo musu to kar Allah ya kira kowa da ubansa kowa da ubansa su ake ba su da uba tunda ba aure aka yi ba to kuma ai za su kunyata a wajen tashin kiyama dan haka Allah ya ma dai ma dai ji ya tsata abin ma dai bari ya kira kowa da uwa kowa dai yana da uwa ko sai dai kuma Adamu ko shi ma uwarsa ta kasa ko turabu to duk gaba ki da to yau mana zuku kullu unasu ranar da za mu kira ko inna mutane bi imamihi ai bi ummahatihim da uwayensu mata fa yawmul qiyamah ranar tashin kiyama yunada shakhs za a kira mutum ya fulanu gunu fulanata ya wani dan wance yunsabu al-aulad za a dangana ƴaƴa ranar tashin kiyama ila ummahati zuwa uwayensu mata fikira dan fikira lil aulad allazina laysa lahun nasabun ga ƴaƴan da ba su da dangane ƴaƴan zuna ma'ana dan fikira su li'annahu domin shi magana ta ce idza tu iya kullum minhu idan aka kira kowa minhu bi ismi abi da sunan babansa allazina la aba lahum wanda ba su da uba ai kaga yarsa zuhuna za su kunyata a wannan fali haza saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala sakarun Allah mai yawan fitira ne ya Allah ka suturta mu ya kula Allah yake cewa ya fulani bunu fulani ta ya wani dan wani to sai kuma akwai fasara da dai bata kai wannan ba yau da tuhu kullu unasin bi imamihim nan da zamu kira ko inda mutane bi nabiyin da annabin su fa yuqalu sai a ce ya ummata fulani ya al'umma muhammad annabi kaza au bi kitabin ko ko inda mutane da littafin su ya al'umma qur'ani sai mu tashi hmm? fa yuqalu ko kuwa ko inda mutane da aikinsu na alheri ko na sharri sai yuqalu sai a ce ya sahibal khairi ya wani ma'abocin alheri sai ya tashi ko ya sahibar sharri ya ma'abocin sharri shi ma sai ya tashi ko yau mun jami shi na tashi jama amma gangariyan fasara dai kowa da uwarsu za a kira shi a dinga- a dinga fasara ga wani to kullu unatin bi imami aibi ummahatin da uwayensu mata فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ila to malam sai ka fassara fatiha da salatul fatih salatul fatih الحمد لله ما شاء الله عند الوقت اللي ما عملنا